muna yi wa Allah godiya a bisa ga ni'ima irin ta addinin musulunci a bisa ga soyayya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan ni'imomi sun isa a gode wa Allah yau muna da azumi 20 daidai haka ne shekara ta 1440 da biyar hijira na alaihi salatu wassalamu daga garin Makka zuwa Madina miladiya ta Annabi Isa yau talatin ne ko yau tati ne ko yauwa watan uku ko ko watan hudu ne watan uku mhm 2024 ne ko nawa ka san ni bana gane 2020 wannan hijira kawai mu muka sani saboda mu ba daukan kuɗi muke ba duk hidiman da malamai suke a garin nan malamai kaɗan ne masu daukan salari eh wallahi addinin musulunci ba dauke shi da wani muhimmanci ba in ka in ana son ka zama kana daukan salari sai ka je ka yi biyayya sai ka zama kai ma kana bin interest din da suke so ina fata ana ganewa sai ka zama malamin siyasa eh sannan ne za a baka salari yan siyasa kuma daga nan ba za ka iya gaya musu gaskiya ba baka isa bai bayan ka zama advisor ka isa ka isa ka zama advisor ne ka faɗi gaskiya kuma a baka minista ka faɗi gaskiya baka ga ko wani mutumin da da yana kuka ba akan talakawa akan talaka da aka bashi minista sai dariya yayi kuka mana ya gani eh bashi na ya tsita shi da yana kuka amma da aka bashi minista sai dariya ya daina kuka akan talakawa eh to za mu yi tambaya guda uku kamar yadda aka saba sai mu ci gaba da karatunmu tambaya na farko daga kasar egypt yana bin karatu a social media ya ce ya sadu da iyalinsa bai yi wanka ba ya kwanta har lokacin sallar asubayi aka yi haka ne don baka yi wanka ba ba matsala ka azuminka lafiya kalau e a ce dai kana saduwa da iyalinka har alfijir ta keto shine baka da azumi kuma zaka biya 60 zaka biya saboda da gangan kai yawa amma dan ka sadu da iyalinka baka yi wanka ba har alfijir ta keto wannan baka da matsala ina fata ana ganewa sai tambaya ta biyu a gurguje mutum ne ba dan uwansa naira 300 yana kasuwanci da ita kullum kowane wata za a cire masa naira 13 a ciki sha takwas a ciki kai wannan ribansa ne wannan halalin ne ko ba halalin ba ne eh in an yi yaddadiya in aka yi wata kaza za ka cire min kaza wannan ba matsala tun da sun yi muwafaka a tsakaninsu ina fata an gane bai shiga matsala na addinin ba sai kuma na uku shine a yi wa mata gargaɗi game da yadda ya kamata su bi mazajensu alhamdulillahi mata na birni da na ƙauye in ana neman biyayya biyayya zunzurutu waɗanda suka ba wa matansu hakki in ana nema in an samu mazan birni alhamdulillah in aka samu kuma waɗanda suka ba wa mazajensu biyayya ta gaskiya in aka samu matan ƙauye alhamdulillah ana gane karatun mazan birni su suka fi kyautata wa matansu akan mazan da suke ƙauye matan ƙauye sun fi kyautata wa biyayya ga mazajensu akan matan birni ana gane karatun macen ƙauye za ta yi surfe za ta kai niƙa za ta je noma za ta share wajen akuya wajen shanu za ta share wajen can za ta yi wannan za ta yi wannan matar birni ko tana kwance an ɗauko mata ba maki yar aiki ko almajiri an ɗauko zai yi wanki zai kai guga zai yi kaza za a yi mata shara shinkafa sai dai ta wanke ta zuba ina fata an gane ba za ta je tafane ba ba za ta je gona ba ba za ta yi wanke-wanke da ya fi karfinta ba ma an nema mata aiki da mai aiki da sauransu amma duk da haka in sun buɗi bakin su za su kya mazajen su me kai mun le za a ɗauke ki a kafaɗa ne a yawo da ke me kai mun kuma iyayen mata su suke ɓata auren ƴaƴansu mafi yawa a cikin birane asabe ta siya firiji wancan ta siya keke na wancan tana da fili wancan tana da shanu ke kuma me kika tsina na tun da kika zo gidan sai daga nan an fura mata kai kenan daga nan matarka sai ta ce ina neman dubu ɗari a ina zan samu za ka samu mana ba kana yi wa kanka ba don me yasa ba za shi ke na rikici ya fara faruwa me za ki da dubu ɗari firiji zan siya kai kuma baka taba ganin dubu ɗarin a dunkule ba kaga an haɗa ka da aiki ashe uwarta ce a gefe take mata irin wannan wannan wannan shirin to a ji tsoron Allah ku bar ƴaƴa su zauna a gidajensu ina fata an gane ko kuma uwa ta taso ta zo gidan ƴatta ta ce mu tafi anguwa a baya nan fa ki bari zan gaya masa kawai ta kama ƴatta sai su tafi kai kaga ba yadda za kai kai hukunci anan kai mijin da uwarta suka fita to ita uwar ta sani ita ma aure fa take a wani gida ina fata ana ganewa ita ma aure take a wani gida da za ta je gidan ɗanta da ya yi aure misali sai kawai da ta je gidan ɗanta an ce matar an ce mamar mamar sirkar tata ta zo ta fita da sirkar ita kuma ta zo ziyara bata tarar ba shi kuma mijin bai sani ba ɗanta ɗin bai sani ba za ta ji daɗi to kamar haka ne in an ma abu ba za in kai wa wani abu in an maka ba za ka ji daɗi ba kar ka yi wa wani don Allah a kula da harkokin aure manzon Allah ya faɗi darajojin aure darajan aure baya hannun uba baya hannun uwa igiyan aure yana hannun ɗa namiji wanda ya yi auren mace kuma ba a son ta fiffita wani akan mijinta ubanki ne uwarki ne kakanki ne kawarki ce wane ne duk ba su kai mijinki ba mijinki din nan shine abin da Allah ya baki wato ya fi kowa a gurinki a kula da hakokin mazaje ina fata an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna duk macen da ta mutu a gidan mijinta mijinta ya yarda da ita ta riga ta shiga aljanna inji manzon Allah amma in mijin bai yarda da ita ba fa akwai tambayoyi a kanta ku nemi yardan mazajenku mijinki ko ma lebura ne ko ma mijinki da kyar yake samo naira goma ko a gidanku ake ciyar da mijinki to mijinki ne ina fata an gane macen da ta kawo ƙara wajen miji ta kawo ƙara game da mijinta wajen manzon Allah ta ce mijina kaza mijina baya min annabi ya ce a matsayin me yake a gunki ta ce mijina ne annabi ya ce innahu jannatuki wan naruki shine wutanki shine aljannanki in kin masa biyayya aljanna in kin saba masa wuta to ka gani ai da gaske ne maza din su ne aljannan mata ina fata an gane ai kokari mata ai biyayya ai kokari ai biyayya kai kuma namiji kai kokarin kai adalci kar dan an ce aljanna yana hannunka ka ringa yin abin da ka ga dama ka ce ba sai na daga ba za ki shiga haka suke faɗa ai wasu ko kuma wani ya ce na take na take aljannan naki in ga ta yadda za ki shiga to duka ba haka ba ne kamar yadda Allah ya kyautata to kai ma ka kyautata ai kyautatawa ne Allah ya ba wa maza wannan daraja to maza ya kamata su kyautata wa matansu ina fata an gane in mata biyu ne da kai kai adalci shine insaf dama da Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida in ba za ku yi adalci ba daya daya in za ku yi adalci uku hudu za ku iya yi har da korkora za ku iya yi ina fata an gane amma ana son adalci adalci jama'a adalci shine abin da yake hana wato maza da yawa shiga aljanna in ba su yi adalci ba kana fifita ƴaƴan wannan akan wancan kana fifita matar nan akan wancan to wannan ba adalci bane ina fata an gane ko kuma wata yarinya in an ka auro ta aka kawo ta gida kishiyoyi su dauke ta kamar baiwa sai ranan da suka ga dama mijin ma ya je ɗakin ta an yi dewa a garin nan an gani ko kuma in mutum ya mutu a ce ba za a raba gadon ba a rike a zauna kar ku manta akwai tambaya a gaban Allah gidaje dewa an kira ba gado ana zaune da gangan wasu suka rike suka zauna kar ku manta akwai tambaya a gaban Allah Allah ya saukar da yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazul umsayn wa in kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatun falaha an-nisf wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu duka Allah ya kawo wato dokoki na raba gado za ka ga nan gidan an kira ba gado iyayen sun mutu ‘ya'yan sun mutu ya koma hannun jikoki tsakanin kano da borno wannan abin ya fi yawa wai yana raba kai in aka raba gada yana raba kai to allan da ya kawo ku duniyan dama ba daban-daban ya kawo ku ba kowa ya je nemi nasa mana yana fata ana gane wai yana raba kai ka ji ba allah ya ce a yi abu wani yana cewa yana raba kai yake nan gidaje musamman gidajen malamai manya-manyan malaman garin nan mafi yawa da gidajen abin nan wasu attajirai duk aka rike gadon ana zaune wasu ne suke amfani da shi kowa ya ki faɗan gaskiya a kansu ana zaune rum za ga yaro a gidan babban gida yake yana cikin wahala amma yayunsa manyan suna fantamawa da dukiya kuma an kira ba gadon a basu da an basu kuma za su samu wani abu haka aka zauna kuma an san da ayoyin Allah an san da cewa a raba gado dole ne a raba Allah da kansa ya raba amma mutane suka zauna to dai duk dai wanda ya ci kuɗin maraya abinda Allah ya faɗa kun sani inna ma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira dan haka a kula sosai Allah ya datar da mu tambaya ta karshe da zamu zamu rufe da ita shine menene addu'an da mutum idan yayi idan mutum ya yi wannan addu'ar misali iyayensa sun kwanta hannun dama mana sun rarrasu idan ya yi addu'an zai same su eh addu'o'in da in kai wa iyayenka zai same su suna da yawa wa minhum daga cikinsu akwai khatamar alkur'ani kur'ani ɗin daga bakara zuwa nafi ka karanta gaba ɗaya auka bayar a karanta ka ce ladan Allah ya kai gaban iyayenka kabarin iyayenka ina fata an gane ko kuma ka sa a dafa abinci kai sadaka da shi ko ka sayi ruwa kai sadaka da shi ka ce wannan nayi shi ne dan Allah ya isar da wannan ladan ya zuwa ga kaburburan iyayena ina fata an gane ko wani dan uwanka ko kaninka ko matarka duka zaka iya musu sadaka ko kai sayi dabba ka yanka ko ka je umra ka yi ina fata an gane ko ka je ka yanta bawa ko baiwa duka ana yin irin wannan ko kuma ka ɗauki dukiya ka sadakar ko kuma ka gina masallaci ko makaranta ko ko bohol ko rijiya ko kuma ka je ka yi wasu inda ake neman wajen alwala wajen kama ruwa ka yi banɗakuna ka ce wannan sadakatul jariya ne duk dai ire-iren waɗannan abubuwan ka ce ka yi ne Allah isar ya zuwa ga kabuburan iyayenka Allah zai isar ina fata an gane min babil aula yawaita karanta ikhlas قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حتى عليه الصلاة والسلام yana gaya mana cewa suran da in ka aike shi a duniya zai tafi lahira shine kul huwa Allah eh zai je tarar da wanda yake cikin kabarinsa kuma abincin su ne su mamata yadda muke neman abinci muke ci haka su ma suna neman abinci a cikin kaburburansu abincin su shine kul huwa Allah ‘ya'yan da suke tura kulhuwallahu hadiya ga iyayensu, iyayen kullum har wasu suna zuwa suna karban bashi a gurinsu. In nima ‘ya'yana sun mun zan biya maka. A cikin barzaku wani zai ce ya aka yi faru in ba karatunka ne yaro ya kaɗan ka je ka yi karatu. Ka je ka duba an ruhu. Ibn Qayyim da kansa ya kawo ya ce kai ba ma wannan ba ma ai haɗuwa ma suna yi أن أرواح المؤمنين المتهابين المتعارفين تتلاقى وبينهما آدب المسافة eh waɗanda suka mutu mummunai wanda sun san junansu haɗuwa ma suna yi suna gaisa da junansu a cikin kaburburansu kuma suna tambayan junansu duk addu'an da aka yi yana isowa gare su shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda ya shiga cikin makafarta idan bai yi musu sallama ba au ya zo wucewa ta wajen makafarta bai yi wa makafartan sallama ba mamatan za su ce ya gafil lau alimta ma na alamu ya, ya, ya gafalalle da ka san abin da muka sani wallahi ba za ka wuce ta nan ba sai ka yi mana sallama haka mamata za su gaya wanda ya wuce bai musu sallama ba shi yasa in za ka shiga makabarta ka ce Allahu kai kai sallama ka ce assalamu alaikum ya ahla dari qaumin min almuslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية sannan ka shiga da kafanka ta dama in ka shiga ka je ka ka yi ziyarorinka a tsaye in kuma ka kai mamaci ne a zaune za ka yi addu'a in kuma ziyara ne a tsaye ina fata an gane ba sai ka fuskanci kuma alkibla za ka yi addu'a ba ko ta ina za ka fuskanta ka yi addu'a fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah in kuma kuka binne mutum ku tara masa kasa sosai akan sa kar ku yi flat yadda wasu suke ina fata an gane sannan in za a saka mutum cikin kabari ku da kuke tsaye kuna kallo ku ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah a yayin da ake sa shi idan aka sa shi kuma a daina surutu da yawa yayin da za a binne in aka gama sitiran za a binne ku ringa karanta wannan aya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra amma yanzu abin ya zama kaman gaye gaye kaman biki ake yi eh kawo motar ne eh ni ma ga na hau eh ku zo ana ihu ana tafiya makafarta idan an tafi kuma surutu ya yi yawa a gurin duk wannan an bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane a kula sosai Allah ya dace arewa iyaye addu'a aiwa mamata addu'a matarka ta rasu karka manta da ita ƴan uwanka sun rasu kar domin in kai baka yi baka kwadaitarwa ayi sai a manta da addu'a ga mamata in kai ma ka mutu kana neman addu'a kuma ba abin da mamaci yake bukata irin addu'a shi yasa ake cewa a yawaita yi musu addu'a ina fata ana ganewa kuma kana neman albarka cikakke ko manka ya tafi daidai kama addu'a ga iyayenka kamar yadda suka yi maka zai maka amfani haka kai maka musu zai musu amfani ina fata ana ganewa wallahu ta'ala ala wa alam bismillah
ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كفر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتدي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين
نعم نعم إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون
‘Yan uwa a kafin mu shiga cikin karatun kai tsaye, jiya an yi magana takaitaccen zance akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu ko ba haka ba dan Allah wannan karatu ku rike shi hannu bibbiyu in dai ku masoya manzon Allah ne akwai wanda fa ku sani ba su yadda da addinin ba ma gaba daya addinin ma kwata kwata akwai wanda ba su yadda da ita ba suka ce ba daidai bane ai ko manzon ma akwai wanda suka ce ba daidai bane kuma irin ka ne mutum mai kunne biyu mai ido biyu haka ne shinkafan da kake ci shi yake ci kasuwan da kake shiga shi yake shiga irin motan da kake shiga shi yake shiga irin gidansu kala ɗaya da naka amma ya ce totally bai yarda da musuluncin ba kuma ana nan ana rayuwa da shi ko ba haka ba to wannan ba abun mamaki ba ne dan yau musulmi ya ce bai yarda da manzon Allah ya san gaibu ba ya fifita gaibu ne akan manzon Allah kuma wallahi ina rantsuwa wanda babu kafara har a ranmu mu har a ranmu daga nan duniyan har kiyama mun yadda mun yi ta hakiki wannan ita ce aƙida ingantacciya na ahlu suffa wanda suka tafi ulama'u tsafa akan cewa manzon Allah ba abin da bai sani ba in ka rage ka rage wa manzon Allah daraja ne a bakinka amma ba mu ba abin da nan gaba zai faru shi ake cewa gaibu in ko shi ake cewa gaibu ka binciki karatuttuka a cikin littattafan musulunci mene manzon Allah bai bayar da labarinsa abin gaban ba in ku one expect abu ya faru ba wanda ya sani a bada labarin abin kafin ya faru annabi yayi irinsa ana gane karatu na Abu Huraira da wasu sahabbai suna zaune annabi ya kira su su uku ne yace musu ɗaya daga cikin ku ƙarshe shi zai mutu ku kuna raye amma mutuwar tasa a cikin wuta zai mutu ɗaya daga cikin kuku ukun nan zai mutu amma mutuwarsa a cikin wuta ne sai ya kyale su samura bin jundum sahabi ne wanda ya kasance sai da ya tsufa sai na abu huraira yake faɗa ya ɗauko ya ɗauko wuta ya sa ɗaki akan zai ji ɗimi ana sanyi wutan sai ya mamaye ɗakin ya mutu a cikin ɗakin bayan rasuwan manzon Allah da shekara nawa wannan abin ya faru kaga gaibu annabi abinda nan gaba zai faru ya gaya musu in ku abinda nan gaba zai faru bai faru ba a gaya maka shine gaibu to annabi me bai faɗa ba abinda nan gaba zai faru mace ce ta zo da ciki fa manzon Allah ya ce za ki haifi ɗaya namiji kuma mahaddacin alkur'ani ne kuma haka akai sahabi ne fa manzon Allah ya raka mala'ika Jibril yana dawowa. Abdullahi ibn Umar ya ga manzon Allah. Manzon Allah ya ce masa, ku gaisa da wannan suka gaisa, mala'ika Jibril yana siffan ‘yan Adam. Da aka dawo annabi ya ce, wanda kuka gaisa da shi ka gane shi ce, a'a, balarabe ne dai fari dogo ya ce, to mala'ika Jibril ne, ya zo da siffan ɗan Adam. Amma fa, kafin kamar duniya za ka zama makaho. kuma haka aka yi kafin ya bar duniya sai da ya zama makaho abin nan gaba aka hanga masa yakin jamal siffin kafin ya faru da shekaru sha uku manzan Allah ya bada labarin kuma abin da zai faru a gurin yakin sannan abdullahi ibn rawaha da aka kashe shi a dimashq manzon Allah yana birnin Madina yana zaune ya tashi ya ce mu yi masa salatul ghaib an kashe shi tutan mu ya koma hannun wani ya aka yi ba gaibu ne wannan yake yawo ba a wajen manzon Allah ana fada wa mutane in kai baka sani ba ko kuma wayancan ayoyin da yake magana kulla ya lauman fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kullin Allah ne yace ka je ya rasulullah da aya ka gaya wa al'umma kul ka je ka ce musu da ku ake magana ba da manzon Allah ake magana ba la ya law man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ba wanda ya sani abin da yake sama ko a kasa ku halittu din ku ji gaibu abun boyayyen abu abinda nan gaba zai faru ba wanda ya sani a gaya muku sai Allah waye zo da ayan ku kuka zo da ayan ba manzon Allah bane ya zo da ayan ai shi aka ba ya ce je ya gaya muku shi shi shi sako ya kawo muku ina fata an gane وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا هبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين da kuma mafatihul ghaibi hamsin da manzon Allah ya faɗa da ya karanta wannan aya inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir da waɗannan da ire-iren su duka ka karanta wancan ayan alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin ashe akwai illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi ashe akwai wanda Allah yake sanar da shi gaibun shi gaibun halitta ne duk duniya an sani gaibu halittan Allah ne ba shi ya halicci Allah ba Allah ne ya halicce shi haka ne girmansa a gurin Allah ya kai annabi Muhammad ne gaibun shi ne zai nemi sanin Allah ko Allah ne yake neman sanin gaibu ai gaibun ne zai nemi sanin Allah to in ku zai nemi sanin Allah a sanin Allah kuma ba halittan da ya kai annabi Muhammad in ku Allah zai boye wa annabi wani abu ba zai gaya wa gaibu ba ana gane karatun tun da halitta ne shi ɗin ma in ku Allah zai ɓoye wa manzan Allah wani abu kana tunanin abin za gaya wa shi gaibun kaɗin gaibun naka wanda kun ɗauke shi yanzu shi ma Allah ne haka wasu suka ɗauki gaibun to gaibun naka za a gaya masa wani abu ne shi ya sani annabi bai sani ba ana gane karatun wallahi duk rashin karantar da mutane darajojin annabi ne yau har ya kai ya kawo ana inkarin manzan Allah ayan ba shi yazo in kai magana wai a ce ai ga aya ka iya fasaran aya ne akan me ta sauka ka sani da safi ayan ta sauka ne da damuna ta sauka ne da rani ta sauka ne a zafi Allah ya saukar da ayan sababun nuzul din ayan yaya aka yi aka saukar da ayan yaushe aka dauko ta akan me ta sauka ka sani ne kai ba ka ji malaman zamani ne suna kushe annabinka suka faɗa cewa bai san gaibu ba gaibun banza gaibun wofi ana maganar manzon Allah wanda ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan kai ka ce wa ashhadu anna gaibu rasulullah mana in ga gaibu ne yafi manzon Allah a gurinka ana maka magana shirme shirman banza shirman wafi tauhidin ake korewa ana korewa mutane darajar annabi ne a zukatansu annabi yana magana wani yana magana annabi yana magana wani yana magana wannan ba raina addini ba ne a annabi ne bai iya larabcin ba ko kuma bai fahimci ayan ba shi fa ya zo da ayan kuma shi yake gaya mutane abin da nan gaba zai faru karyata annabi kake yi kenan wannan eh mana wallahi karyata annabi ne shi ya zo da ayan ya fi ka sanin ayan mala'ika jibril din da ya dauko ayan bai kai annabi sanin ayan ba wallahi bai kai shi ba to rashin sanin manzon Allah shi ya sa mutane har yanzu suke tuntuban harshe wasu suke kuskure wasu suke ganganci wasu suke kawo matsala a cikin darajar manzon Allah wa yake maganan gaibu ana maganan manzon Allah eh uhibbuka hubban tamma shi Ibrahim yace kalbi wa kadali wa ma za alayya fi imtidahi janabiki fa ayyuki la tanha wa kadruki fawkaha wa miqdaruki sami ali fawka zaliki fa anta habibullahi jalla jalaluhu wa awlaka ma awlaka ghayra musharaki sarabika laylan thumma adnaka jaziban wa futta bi sirrin fataha tira saliki wa jibta anil maknuni wal ghaibu rakiyan ba ma maganar sa shi eh lokacin da annabi ya zarce duk boyoyin abubuwan nan ya wuce su ina gaibun naka lokacin da ya je fadan Allah ina gaibun yake ana maganar sa ne ma lokacin da manzon Allah ya je fadan Allah Allah ya ce wani halitta bai zaba zuwa nan ba kai ne ka fara zuwa wani halitta bai taba zuwa ba ya fara karantawa Allah gaisuwa at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله الله يتمس السلام عليك أمنتم الله يتبت أغريك أيها النبي يا كي النبي محمد ina gaibun naka lokacin sallah annabi ne ya kawo qur'ani annabi ne ya kawo labarin lahira annabi ne ya faɗa labarin kiyama annabi ne ya faɗa labarin cikin kabari annabi ne ya faɗa gaibun naka wani labari ya baka tunda kuna fiffita gaibu akan manzon Allah da gaibu da kiyashi da cinnaka da kyankyaso duk halitta ɗaya ne a gurin Allah ɗan adam ma ya fi gaibu daraja a gurin Allah amma rashin fahimta rashin karantar da mutane yau mutane sun tashi ai wai a hausance kawai mutum ya ma magana ai ba wanda ya san abun gobe sai Allah eh sai Allah amma mu ba mu sani ba annabi ya sani karka in zaka hada rashin sanin karka hada hadda annabi kace mu ba mu sani ba eh wannan daidai ne amma banda annabi Muhammad tun kafin ma Allah ya yi halitta a alamu zarru au alamu zarri wallahi annabi ya san me yake faruwa a duniya kafin Allah ya halitta sai ya nuna wa annabi Muhammad kafin abu ya faru sai Allah ya nuna wa tunda sai da Allah ya nuna masa cikin wuta ya nuna masa cikin aljanna ya nuna masa duk abinda akwan kaunu gaba daya abinda zai faru da shi da abinda za su yi sai da duk ya gaya masa me ya ɓoye masa ba abin da Allah ya ɓoye wa akramukumullahu ba abin da Allah ya ɓoye wa manzan Allah ina fata an gane ka ji irin yadda manzan Allah ya san gaibu bari a sake gaya maka wani abu daban abin da zai baka mamaki akwai wani yakin da za a yi a ƙarshen duniya waɗanda za su yi yakin ina fata an gane manzan Allah ya ce na san sunayensu na san irin dokunan da za su hau na san adadinsu duka sai da ya faɗa sai na ku zai fatu bin liyaman ya ce kama fi na rasulullah sallallahu makaman manzan Allah da ya tsaya a cikinmu a wata matsaya fama taraka shay'un bai bar komai ba daga farkon duniya har kiyama sai da ya gaya musu labarin duk abin da zai faru wai annabin nan ne yau wani karamin mai kwakwalwa wanda yanzu nan zai iya yin rashin lafiya ya rasa inda yake wai shine yake jayayya da martaban manzon Allah abun mamaki tunda abin ya zama haka gobe zan zo da anwarul muhammadiya eh wallahi zakairul muhammadiya zan zo da shi ka ji irin da bakinsa yanzu an yi magana za ce wannan malamin bai fahimci ayan ba wannan malamin ya yi son zuciya haka suke wasu suke faɗa na ga komen da yawa bari mu gaya muku kuji ƙaryan mutum wani bargurbi wanda bai san me yake yi ba wai dan shi mu bar abin da muke yi mu bar mu bi nasa ƙarya yake yi wallahi ilimi ne yake magana annabin ne yace ya sani za mu karyata manzon Allah ne mu mu mu Qur'anin wa ya zo mana da shi manzon Allah ne duk kakallanka annabi ne ya zo ma da shi kafi iya annabi larabci ne shi ya zo da ayan kuma shi ya zo ya zauna ya gaya wa sahabbai abinda nan gaba zai faru da su ko ba haka ba sahabin da manzon Allah ya ce gabar ka daya a jikinka zai riga ka shiga aljanna ana zaune ana lura da shi kullum shine Huzman sunan sahabin kenan gabar ka za ta riga ka shiga aljanna daga cikin gabobinka ana nan ana nan aka tafi yaƙi sai aka cire masa hannu sai aka binne hannun a inda aka yi yaƙin annabi ya ce to abinda na gaya muku kun gani ko hannunka ya riga ka shiga aljanna ka bar abin kafin abin kafin abin ya faru annabi ya bada labari me sunan wannan labarin khabar ne gaibiya ko kuma ba gaibiya bace khabar ce ta gaibu ina fata ana ganewa sahabin da yana ta gwagwarmaya da takobinsa ya yi nan ya kashe kafurai ya yi can ya kashe kafurai duk yakin da aka tafi yana da sadaukantaka sahabbai suka ce kai wannan sadauki ne suna ta yabansa annabi yana murmushi suka ce annabi ba har yanzu baka bada goyon baya akan sadaukantakansa ba fa annabi ya ce ai matsalan ba ku sani ba ai zai mutu a kafiri ne kowa ya daura hannu akai me zai faru ana nan ana nan da aka yi wata gumurzu a wajen yaki tsara ya yawa a jikinsa ya ji haushi kawai ya kife takwabin nasa ya kifu a kai ya kashe kansa kafin abin ya faru da shekara sha shida manzan Allah ya bada labari a kansa ya ce zai mutu kafiri kuma ya mutu kafirin gaibu ne ko ba gaibu ba ne dan Allah ba wai dan muna son annabi ne kutun da ba kwa son annabi ba kwa so a faɗi darajarsa ko ba wai dan muna son sa ba wayannan labarin ni nake tsarowa ko littattafan ne a cikin littattafan yake maganar manzan Allah ne to waye ƙarya wanda bai kawo dalilin bai sani ba ga dalilai gobe za zo da wannan littafin da na faɗa zakairul muhammadiyya wallahi kowa sai yayi haka sai kayi haka kana sauraro kana tam gaibun banza ana maganar manzon Allah kana kawo mana gaibun da gashi malamai ma akan mimbarinsu suna bada labarinsa gobe za a sha ruwa karfe kaza a ina suka sani ranar ma goben ko duniyan za ta tashi ba a sani ba amma sun bada labarin goben goben za mutu shi mai bada labarin zai mutu ma bai sani ba amma yana bada labarin gobe ranar ranar za ta fito ko ba ta fito ma bai sani ba amma yana bada labarin goben gaibun ne shi ma ya dan leko a ciki ko ba haka ba abin yana ba da mamaki kuma duka rashin sanin mahimmancin darajar annabi ne ‘yan uwa a tashi a gane kimar manzan Allah sallar mutum ba zai kai shi aljanna ba in bai san kimar manzan Allah ba karatun Kur'ani ba zai kai ka aljanna ba in baka san kimar manzan Allah ba aikin hajji da umra ba zai kai ka aljanna ba in baka san kimar manzan Allah ba ana son ka san kiman nan tunda Allah ta'ala ya fiffita shi shi Ibrahim yake cewa fa Ahmadu fardun jauharun lan yukassima gol ne da bai rabuwa gida biyu duk duniya ranan kiyama annabawan ma suna nafsi nafsi fanuhun fa ibrahimu wa musa summa isa wa kulluhum dukkan annabawa suna kallon manzon Allah ya rasulullah me zaka ce annabi ya ce ai ni ne zan kwantar musu da hankali a lokacin da suka ɗauke kauna daga rahamar Allah annabawan ma annabawan kai ka san dai kiyama zai faru ko to wallahi kai kokarin ka kiyaye mutuncinka ka kiyaye dangantaka mutuncin da yake dangantaka tsakaninka da manzon Allah kafin kiyama ya zo kar ka ce bai san da abin da kake yi ba Allah duk abin da yau yake faruwa manzon Allah ya sani ga hadisin Anas ibn Malik hadisi ne a rubuce in ka ce da'ibi ne kai ka da afta shi amma rijaluhu sikha sahihun ala sharti shaykhaini kuma kai ne baka san lamarin hadisi ba mu nan kafin yaro ka je ka kai karatu mun karanta hadisi ya fi dubu wallahi kowane bangaren da ka sani duk bangaren da ka sani abin da ya shafi sallah ne abin da ya shafi azumi ne abin da ya shafi zakka ne abin da ya shafi sadaka ne abin da ya shafi jana'iza ne abin da ya shafi suna abin da ya shafi aure abin da ya shafi ziyara abin da ya shafi addu'a abin da ya shafi zamantakewan aure abin da ya shafi tafiya abin da ya shafi umra abin da ya shafi haji abin da ya shafi karatun qur'ani duk kowanne akwai hadisansa akan mu a kanmu tun kafin yaro ya fita ya nemi karatu mu muka yi karatu babu hadis duk abin da ka sani zakka ne raba gado ne ka je ka umra ne aikin hajji ne haihuwa ne aure ne sunna ne suna ne jana'iza ne sadaka ne ko me akwai hadisin sa a wajen mu wallahi karanta shi muka yi babu wani abin da kowane aya in naga dama a Qur'anin nan sai na kawo hadisin da ya daidai da ayan hadisai muka karanta lokacin da muke karanta hadisai kuma yadda ka san haddan Qur'ani haka muka yi masa za mu zo na cicif cicif cicif cicif zan ce akan fatiha hadisi nawa muke da shi akan falaki da nafi hadisi nawa muke da shi akan kul huwallahu hadisi nawa muke da shi akan ayatul kursi kadai hadisi nawa muke da shi akan amana rasulu hadisi nawa muke da shi ina ba ta gane a haka akan la haula hadisi muke nawa muke da shi akan hasbunallahu hadisi nawa muke da shi akan soyayyar annabi dalla hadisi nawa muke da shi akan hailala hadisi nawa muke da shi akan salatu manzon Allah hadisi nawa muke da a haka muka tara hadisan ba irin karatun cuwa-cuwa muka yi ba ba karatun syllabus muka yi ana rubuta mana wa wa yu wa wa yu ba irin wannan muka yi ba ratatatatata muka yi hadisi ina ba ta an gane hadisi muka karanta hadisai muka karanta kuma muka haddace su in kana so kuma yanzu ma zan iya kama maka in yi ratatata hadisi akan me kake so in kama maka duk kowa ya daga hannunsa akan me kake son kama hadisi dan Allah ya daga hannu akan hakuri da kake son kama ka hadisi ko kuma akan kyautatawa kake son kama ka hadisi ko kuma akan gyaran zuciya kake son kama ka hadisi ko akan tsoron Allah kake son kama ka hadisi duk bangaren da ka sani wallahi ba alfari ba sai na kama ka hadisi a nan hadisin da yake nan nima ban san adadin su ba tukunnan kawai dan an zo an karanta maka an ce maka manzon Allah ya san gaibu kai sai kana comment din banza kana wani askin ka a gebe kana sai da wani ruwan sanyin ka a gebe kana sai da slippers naka a gebe kai kai yaro kaje kai karatu a a banza kai karatun aka gaya maka banza yayi sai abin da muke aka gaya maka to manzon Allah ya san gaibu duk wanda ya yarda da annabi ya san gaibu ya daga hannunsa Allahu akbar juya mun kyamarar nan tukunan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar annabi ya san Aba malam annabin mu din akwai abin da bai sani ba to waye zai sani ya gaya mana kenan wa muka sa a gaba wai annabin bai sani ba to waye ya sani kenan gaya mana Allah shi ai shi sanin gaba daya nasa ne me zai da sanin in bai ba manzon Allah ba wai ya boye kana tsammani kenan Allah ya boye wani abu bai ba manzon Allah ba wannan tsakanin abin da ku suke faɗa kenan ko ba su faɗa a bakin su ba kenan Allah ya aje wani abu ya boye ya ki gaya manzon Allah to me abun yanzu duk waɗanda ba suna cewa manzon Allah bai san gaibi ba to ka kawo abin da bai sanin ba sai mutum ya kama baki wai wani wai yake rubuta a comment wai wai wai hadda cewa lokacin da sarkan Aisha ya bata inna lillahi wa inna ilaihi raji to bari mu karanta maka ayoyin kaji aya ce akan taimama ta sauka in ko manzon Allah a wannan lokacin ya ce ga sarkan da ko wannan ruksan taimaman ba za ta samu ga musulmai ba sukut na manzan Allah in yayi shiru akan wani abu to rahama ne a gare ku kaman shiru din Allah ne ina ba ta an gane da manzan Allah ya ce wa sakata an ashiya'an Allah yayi shiru game da wasu abubuwa rahmatan lakum dan rahama a gare ku to haka manzan Allah in yayi shiru akan wani abu rahama ne a gare ku Aisha radiyallahu anha sarkanta da ya bata to da babu taimama kwata kwata babu taimama sarkan yana ƙarƙashin raƙuma raƙumar ta kwanta akan sarkan aka nema kab ba samu ba to yanzu masoyin annabi wanda ya san kimar manzon Allah da darajar manzon Allah zai iya cewa raƙuma ta danna abu manzon Allah ya kasa gani har ya rubuta a kumen ya tura in ba rashin kunya ba eh wannan tozarta annabinka kake son kai to abin da ya sa manzon Allah bai nuna ba bari a gaya maka tun da kai baka sani ba yaro ai duk wanda bai karatu ba yaro ne ko mutum yayi karatu bai da soyayyar manzon Allah yaro ne ina ba a yaron ma mahaukaci ne eh mana baka bakar soyayyar manzon Allah mai amfanin ka baka girmama manzon Allah mai amfanin ka ku duba ku gani irin yadda asbab na nuzul din ayan ta sauka akan taimama da ba a yin taimama in babu ruwa kawai sai ka nema kayi alwala to da sarkan ya fadi raƙumar ta kwanta akan sarkar sai me zai faru annabi ya yi shiru ya je zauna hatta sai na abubakar ya zo yana zunguran manzon Allah ya aje kansa akan cinyar Aisha shi bai ma damu ba saboda ya san akwai saukin da zai zo wa musulmai akan wannan abin sai na abubakar ya zo yana zunguran kan Aisha da yake yarsa ce yake cewa kin zo kin bar mutane a inda babu ruwa ga lokacin sallah ya zo gashi kin wahalar da mutane akan sarkarki annabi ya ce kuma in ba samu sarkan ba ba za ta ba sarkar amaryarsa ce shi kuma zai iya siya mata wani ina ba ta an gane in kuma ya daga hannunsa a matsayinsa na annabi ya Allah bayyana mana Allah zai bayyana in kuma ya ce ya Allah nuna min inda sarkan yake Allah zai tada mala'ika a zo a nuna masa ko ba haka ba ko bai isa da haka bane amma ya shiru yaro fahimci karatu yaro mutane ba su fahimci manzon Allah ba ya shiru bai dawo ba hatta da Aisha tana kwance manzon Allah ya sa yana tana zaune manzon Allah ya sa cinyarsa a kanta ya sa kansa akan cinyarta sai na bakar yana maganan nan ma manzan Allah bai ce masa komai ba bai ma damu ba akwai sahabin da ya zo bayan manzan Allah ya tashi ya ce ya rasulallah ya za mu yi babu ruwa sai Allah manzan Allah ya ce yanzu Allah ya saukar da aya zaman da muka yi anan sauki ne ya zo wa musulman duniya gaba ɗaya har ila yawmil qiyama zaman da muka yi ya zamanto musu sauki in babu ruwa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi famsahu mece wa arjulakum wa in kuntum junuban wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu ayan taimama ta sauka aka ce in babu ruwa kawai ku yi taimama da ba taimama amma a sababiyar shiru din manzon Allah ayar taimama ta sauka amma inda sauri manzon Allah yake ai a sarkar banza abinda yake cikin kundun raƙumar ma annabi ya bada labari kana magana sarkan da ya kwanta ta kwanta ya kwanta akan ita da kuma ta kwanta akai hatta sahabin ya zo bayan ayan ya sauka yake cewa Aisha ma hiya awwala barakatikum ya ala abi bakar wannan ba ita ce ƙarshen albarkanku ba ya gidan sayyidina abubakar gashi abinki ya bata manzon Allah ya ce a zauna zaman da aka yi ya zamanto sauki ga musulman duniya albarkacin gidanku ne da sauransu wannan abin da ya faru kenan amma raƙuma ce ta zo ta sa kunnanta ta sa bakinta a wajen kunnen manzon Allah aka ga manzon Allah yana girgiza kai bayan ya gama girgiza kan raƙuman ta koma inda take manzon Allah ya ce ina mai raƙuman nan sahabin ya ce gani ya ma'aikin Allah annabi ya ce raƙumarka ta kawo ƙaranka ita bata damu da ɗaura mata kaya ba amma ka ringa bata abinci bata koshi don haka ta kawo ƙaranka yana jin muryar raƙumin kai da ka ɗaure raƙumin ma baka ji kuma a ce wai raƙuma ta kwanta a kasan abu annabi bai gane ba to ina zuwa ba ma wannan ba manzon Allah yana tafiya a cikin kabari jiya mun makafarta mun gaya muku ba ya ji karan ya gani da idansa wanda ana azabtar da su ya tsaya ya taimake su to abin da yake cikin kabari gane shi ne wahala ko kuma abin da yake karkashin raƙuma dan Allah ku yi mun a buga misali akan a cikin biyu dinnan a cikin kabari wanda yana fitsari baya gama fitsarin ya wanke gabansa sai aka fara azabtar da shi manzon Allah ya taimake shi ya gani ya tsaya ya taimake shi ya gani ya tsaya ya taimake shi ya kasa kuma gane abin da yake karkashin raƙuma ki yayi ki yayi manzon Allah ki yayi ina fata an gane wannan ba dalili bane gobe ku jira su kunnan in zo da zakhairul muhammadiya ku ga karatu gaibu zunzurutu zunzurutun annabi ya san abin da yake faruwa zaman nan da yanzu aka yi a jami'ar rasul manzon Allah yana sane da shi eh gobe ma an zamu zo na yana sane da shi sai na Anas ya ce kullu yawmin إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشية كل safe da yamma sai an nuna wa manzon Allah aikin al'ummarsa na safe aikin al'ummarsa na yamma sai an nuna masa fayurafuhum sai ya gane su bisimahum da alamominsu wa amalahum da ayyukansu sai ya gane su kullum hatta ila yawmin waqtil malum har zuwa ranar kiyama in kai ka mutu aikin ka ya kare na wanda suna nan za ringa nuna wa manzon Allah in aikin yau alheri ne yafi yawa da manzon Allah zai gode wa Allah in kuma aikin yau tsiya ce tafi yawa manzon Allah zai nema mana gafara a gurin Allah annabi Muhammad in ka kishi masoyansa suna da yawa kai din banza su Abu Jahal ma sun yi sun tafi in munafurci ne baka kai Abdullahi bin Umay bin Salul ba yayi ya tafi wadanda idza jaa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ta sauka akan su sun yi sallah sun yi azumi sun zauna da manzon Allah sun ci abinci tare da manzon Allah amma fi qulubihim maradun a cikin zukatansu ba sa son manzon Allah wai za ra'aitahum kuma idan ka kalle su inji Allah tu'jibuka aji samuhum gangan cikin su zai burge ka ga iya sa hula ga iya sa rawani ga iya sa gogul ga iya menene amma in kaji wa in yaqulu tasma' li qawlihim in suna fada zaka saurara kana rasulullahi kana rasulullah na'am kana rasulullahi zaka ji suna fada amma me zai faru wa in yaqulu tasma' ka'annahum khushubun yasabuna kull sayyi'atin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun ka je ka karanta tarihin waɗanda suka yi jayayya da manzon Allah na farko ma ba su ci nasara ba akwai wanda yana zaune suka ce ba mu yadda da annabcin ka ba Allah ya saukar da aya yace yasin wal qur'anil hakim innaka lalle kai manzo ne daga cikin manzanni ala siratin kuma kana kan hanya madaidaici Allah ya musu raddi waɗanda suka zo suka ce masa mahaukaci ne Allah ya ce wa in yakadu alladhina kafaru la yadhlifunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله يتي نون والكلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون الله تعالى يتي مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ودند سكة سكة مثل رشم كنيا الله تعالى وذكاه رب العرش Allah ta'ala ya sarkake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga duk dattin da kafirai da munafukai suke tsammaninsa akwai waɗanda suka ce masa sihiri yake yi Allah ta'ala ya ce a'a wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwahum wa kullu amrin mene manzan Allah bai gani ba da yanzu zai gani a cikin maganganun ‘yan banza na yanzu, na dama ba su kai labari ba, da su da ‘ya'yansu da jikokinsu da abokan shawararsu a kan manzan Allah ba su ci nasara ba, balle munafikin yanzu da yana neman abinci ne. Ko kuma gaugawu mahaukatan da suka tsaya a gefe ɗaya ba su san addininsu ba, suna yaƙi da malaman cikin addininsu. Ku shirya, annabi ya fi ku akwai ranar kin dillanci yau ma la tamliku nafsin nafsin tana nan zuwa yau ma yafirul mar'u tana nan zuwa yau ma yau ma yadin tuwaddisu akhbara tana nan zuwa wa yau ma ya'uddu zalimu tana nan zuwa yau yau ma tubla sarair tana nan zuwa a ranar da manzon Allah zaka bukace shi in baka daga cikin masoyansa wallahi baka isa ka shiga ceton manzon Allah ba baka isa ba kuma dole a nemi ceton annabi dole a bukatu da manzan Allah a ranan Allah ma kana ganin sa baka bukatuwa da shi sai ka zo wajen manzan Allah to ba kai saka je wajen Allah ba annabawa ma za su cewa mutane ku je wajen manzan Allah ku je wajen annabi Muhammad ku je wajen annabi Muhammad ranan kiyama na nan tafe ku gama iskancin ku kaf makiya manzan Allah ku shirya kasawar ku kuma ta bayyana hasken manzan Allah ba wanda ya sai dishe eh Shau Ibrahim ya ce, Fanuhun wa Ibrahimu ma najini Maryamin lahum rutbatun wal kullu amnun li khaifi walakin namal mukutaru arfa'u mansiban faminhu manalul aqdamin al gatarifi wa minhu ulumul alamin fa adamun bihi ulima al asma'a qabla at ta'arufi fasada biza auladuhu wa huwa sayyidun li sirri wujud al kawn jambun ma'arifi fa awsafuhu kudsiyatun wa huwa kad saka juyushan bi faidin min bananil lata'ifi ci gaba kowa ya je abin da ya ga dama ya faɗi maganan da ya ga dama wasu su ce iyayen manzon Allah ya suna wuta ha sha ka ya rasulullah ba mun ka faɗa ba wasu su ce annabi ma ranar kiyama ta kansa yake yi ku faɗi duk abin da kuka ga dama wasu su ce mutum ne kamar kowa kamar kowa wannan ba kalmar wannan ba muzanta manzon Allah ba kamar kowa kamar kowa haba ya ahmad haba ya bakaratul banu isra'ila haba ya jahil ya murakkab ya ummi ya basit manzan Allah ne kaman kowa ai babanka ma ba kaman kowa bane tunda shi ya haife ka bai haifi wancan ba kai mai faɗa hakan ka san babanka ma ba kaman kowa bane tukunnan manzan Allah annabin annabawa limamin manzanni ja gaba din ajab ba minti nawa ya rage jama'a minti goma ne to a dakatar da karatun a dakatar da karatun sai gobe mun fito da zaka'irul muhammadiyya eh ka goge kunnanka sosai eh akwai wanda muka ce a kawo mana waɗanda za a yi musu kyauta masu suna muhammad muhammad yaran da ba su kai shekara goma ba marayu duk an ka kawo su to duk waɗanda aka kawo su wanda ba su kai shekara goma ba kuma marayu kuma muhammad gobe a zo da su war haka za a ba su kyautansu gobewar haka za zo da su mutanenmu na burkina faso da kasar libya da kodibuwa da waɗanda suke south africa waɗanda suke sauraronmu almajiranmu masoyanmu mun hada adadin salatin da suka yi an samu salati miliyan tara ban ji kabara ba fa salati miliyan tara a kasashe daban-daban akwai wata sangaya a cikin london ciki sun yi istighfari miliyan biyu sun aika Allah ya saka musu da alkhairi to akwai hasbunallahu miliyan biyu shi ma an bayar Allah ya saka da alkhairi eh qur'ani nawa qur'ani daya to akwai qur'ani biyu kai ma dan Allah ake irgawa fa to akwai uku a wajen waye london ne shi ma a dala lawanci su ma sun bayar to dama turu sun ba da istighfari miliyan goma allah ya saka musu da alkhairi to da saukan kur'ani daya a old airport to allah ya saka musu da alkhairi to ya wai bana jin angon bulun kutu ba eh ai kowa angonsa ya kamata ya ji sunan angonsa na jiddari suka ce ba a kama sunansu to ai sun fi kusa da GRA shi yasa muke tsoronsu Allah ya kara to adadi ne ya taru da yawa zai kusa yanzu dai muna son ku fito mana da adadin duka sai mu faɗa bayan karatu gobe za mu ba wa yara marayun nan kuma abin da ya sauwaka sannan gobe za a zo da alwarul muhammad zakairul muhammadiyya a gaya wa mutane manzan Allah sannan kuma gobe mu ba yaran nan mu faɗi adadin mu sannan kuma mu sa lokacin mu ranar alhamis za mu yi hatama ko mu faɗi lokacin da za mu zauna domin war haka ya kamata a ce mun tashi da wuri ya kamata mun tashi kowa kuma ya zo da ruwansa mun faɗa ka zo da ruwanka ruwan nan in akwai wani dan uwanka da ba lafiya ma ai ka masa ya sha zai samu lafiya eh akwai wanda ya aje ruwan har yanzu yana da shi na tun shekara can yana ƙara ruwa yana sha eh wallahi shekara biyu ko to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wa annabi daraja Allah ya dauke mana bala'i da masifa sallu ala nabiyil karim to wanda suke daukar adadin na dauka duka eh bukatunmu na alkhairi duk wanda ya shigo masallacin nan Allah ya biya masa duk wanda wani yake abu akwai abin da yake damunsa Allah ya dauke masa Allah ya kiyaye mu ya ba mu kamilin tsari muna roƙon Allah subhanahu wataala bukatunmu na zahiri da na batini ya biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم